أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا لهدي أشرين ترى قوة أكو هجرة كما زان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha bakwai ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a satin da ya gabata mun tsaya a kan aya ta ɗari da sittin da tara to amma za mu koma aya ta ɗari da sittin da bakwai sai mu haɗe bayanan domin ayoyin suna da alaƙa da juna kuma waɗancan ba mu samu damar gabatar da bayani ba akan su irin yadda ya kamata. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zama gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta kasance ita ce makoma mu aljanna firdaus. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين كفروا haƙiƙa waɗanda suka kafirta nan ya kawo kafaru amma suka kafirce mami wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida to an kawo kafaru saboda da zaran ka kafirce ma ɗaya daga cikin rukunnan imani kai baka da imani ko ba haka ba to dan haka ba dole bane sai an kawo kafaru sun ka kafirta wa saddu an sabilillah suka kange mutane daga hanyar Allah waɗansu malamai suka ce nan saddu wato fi'ili ne wanda yake lazimi ma'ana wa saddu anfusahum suka kange kawunansu rayuwarsu ta gane gaskiya ta fahimci addinin musulunci amma ba su ba waɗansu malamai suka ce a'a wa saddu an sabilillah ai wa saddu ghairahum domin sadda yana iya zamantowa muta'addi yana iya zamantowa lazim kamar yadda bayani ya gabata suka kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ce qad dallu dalalan ba'ida haƙiƙa sun bata bata wadda take mai nisa dan haka shi yanzu ba batun dawowa yake yi ba ya batar ya batar da wani ko da ya gane gaskiya ba zai iya bi ba saboda tsoron matakin da ya kama a duniya ya samu babban matsayi ko ba haka ba to kenan yana dubin wannan matakin da ya taka a ya samu yana jin tsoron ya bar shi shi yasa da yawa na mabannata ba wai sun san abin da suke akan shi ba gaskiya bane amma an rige an yi nisa an samu babban matsayi mutane sun rige sun nada mutum an ce mai shine kaza kuma yanzu ya dawo ya ce abin nan ba haka ba yana da wahala Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ce innal ladina kafaru wa zalamu innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da bayani innal ladhina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci to kaga nan shin kalima ta az-zulmu da al-kufru ma'anarsu ɗaya wani lokaci suna zuwa da ma'ana ɗaya wani lokaci suna bambanta idan ya zamanto al-kufru fita daga cikin musulunci az-zulmu wani lokaci na nufin fita daga cikin musulunci wal kafiruna humuz zalimun inna shirka la zulmun azim to kaga nan wa zalamu sai zamanto kawai an canza ne tsakanin al-kufr wa zulm don ɗai a bambanta ta ta'alluƙinsu ina fata an fahimce ni ma'ana kafiri wanda ya kafirta an kalli cewa janibin ya nuna wato rashin gamsuwarsa ko ƙaryata ayoyin Allah zalamu kuma tana nufin yayi shirka ina fata an fahimce ni sai zaman to an kalli kawai wato dukkan su suna fitar da mutum daga cikin musulunci amma an kalli ta'allukin su ne wancan sababin shi ƙaryatar da ayoyin Allah wannan sababin shi sanya ma Allah wato kishiya waɗansu malamai suka ce a'a innal ladhina kafaru haƙiƙa waɗanda suka kafirta wa zalamu suka yi zalunci ko ba haka ba kenan wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunansu ma'ana suka yi abin da zai zamanto wa sanadiyya shiga su wuta ko ba haka ba ko ko wa zalamu wato suka zalunci waninsu ta hanyar suka ja mutane zuwa ga halaka suka halakar da su ko ba haka ba wato ustazu doktor abdul hayy al-farmawi wato ra'is na qismu tafsir a jami'atul azhar gaba daya shi ya kawo wannan yace in mun ce zalamu suka yi zalunci yana yiwa mu ce zalamu anfusahum ko ba haka ba sun zalunci kawunan su don Allah ya ce wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum ko ba haka ba fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay'in lamma jaa amru rabbik wama zaduhum ghayra tasbih ko ba haka ba to kaga zalamu anfusahum sun zalunci kawunan su dan sun kai kansu a mahalaka ko kuma zalamu ghayrahum sun zalunci waninsu ta hanyar sun kautar da su daga hanyar Allah sun kange su daga hanyar Allah ina fata an fahimce ni to kaga shi Abdul Hayy al-Farbawi ya ce dukkan lafazin yana doka domin an yi hasu kuma yana yiwa mutum ya zalunci kansu kenan zalamu anfusahum wa wa ghayrahum sun zalunci kawunan su kuma sun zalunci wani sun halaka sun halakar sun bata sun batar ko ba haka ba innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wato ba zai yiwuwa ba lam yakunillah ba zai yiwu ga Allah ba ko Allah bai kasance ba sai waɗansu malamai sun ka kaddarta muridan domin kana tana buƙatar wato ismu da khabar to Allahu ismu kana ina khabaru kana tunda ana cewa wa kana Allahu ghafuran rahima kaga kana Allahu nan lam yakunillahu to ina ina khabarkinta muridan liyaghfira lahum Allah bai da niyyar ya gafarta musu matuƙar suna akan kafirci ba su da niyyar tuba matuƙar kuma sun mutu akan kafirci wala li yahdiyahum tariqa ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da su tariqan hanya in an ce at-tariq da larabci ita ce hanya ana azhabu fi tariq ina tahiya akan hanya ta ko ba haka ba sai dai babu ta'un akan at-tariq malamai suka ce ana kiran shi muannas majazi wato ba a ce hadha at-tariq sai a ce hadhihi at-tariq amma wani in bai ga ta'un ba sai ce a'a haza ake cewa da haka malaman lokacin sun tashi jarraba haka ka za su yi da kai sai Allah ce illa tariqa illa tariqa jahannama khalidin fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira Allah ba zai shiryar da su kowace irin hanya ba sai Allah ce illa tariqa jahannama sai hanya ta jahannama tun daga nan duniya za a shiryar da mutum hanya ta jahannama tun daga nan za a shiryar da mutum hanya ta aljanna domin mutumin da yake akan gaskiya a duniya in ya mutu akan haka to daga nan ne ya samu hanyar shiga aljanna ina fata an fahimce ni in kuma mutum ya bata a nan tun daga duniya kenan daga nan ne zai samu matsala ya karkata ya kama hanyar wutar jahannama dan haka tun da nan zaka duba makanka wace hanya ce ka dauka domin lahira gida biyu ne akwai akwai gidan aljanna akwai gidan wuta ko ba haka ba kuma ba yadda za a yi dan adam sai ya shiga ɗaya daga cikin su sannan kofar da za a bi a tafi ita ce mutuwa sha'ir yace al mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu fa ya laita shi'ri ba'da al babi maddaru ad-daru daru na'imin in amilta bima yurdi al ilaha wa in asaita fannaru huma mahallani ma lil mar'i ghayrahuma fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru yace almautu babun mutuwa kofa ce wa kullun nasi dakhiluhu dukkan mutanen duniya sai sun bi tanan yace to fa ya laita shi'ri ya kai son magana ta ya kai son wake na fa ya laita shi'ri ba'da albabi bayan wannan kofa maddaru to wani gida za a shiga yace akwai amsa ad-daru daru na'imin gidan da za a shiga gidan ni'ima ne in amilta bima yurdi ilaha in kai abinda Allah yake kauna in kai abinda Allah yake so wa in asaita in ka saba ma Allah fannaru wuta yace huma mahallani ma lil mar'i ghayruhuma wallahi na'udhu billahi minan nar huma mahallani su ne hanyoyi guda biyu ko bagirrai guda biyu ko gurare guda biyu malil mar'i gairahuma dan adam bai da wani su yace fanzur li nafsika ayyad dari takhtaru ka duba makan ka wani gida kake so in ka dubi gidan da kake so sai ka aiki irin nashi to anan illa tariqa jahannam sai hanya ta jahannama khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta da wannan aya da sauranta waɗanda suka nuna khalidina fiha abada kamar ayar da ta zo a cikin suratul jinni ko ba haka ba da aya wadda ta zo cikin suratul ahzab Allah ya nuna nan khalidina fiha sai ce abada ko ba haka ba sai malamai suka ce to wannan ke nuna cewa wuta ba ta da ƙarshe kenan azaban wuta sun dawwama har abadul abidina kaga babu hasara irin wannan an gane ko wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah dalili kuma babu abin da ya buwaye Allah ko ba haka ba dan haka babu wani kafiri mai jiji da kai wanda ya buwaye Allah balle ya ce Allah ba zai tashi wuta ba don mi don saboda duk wanda Allah ya ce a kawo shi za a kawo shi kaga wannan ke nuna babu buwaye Allah ba ko ba haka ba ai dan adam yana kyaman mutuwa ko bai kyaman mutuwa to ya aka yi dukkan sinfi ko wani nau'i na mutane suna cikin ƙasa in sojoji kake so akwai cikin ƙasa general general akwai cikin ƙasa shugaban ƙasa nawa akwai ko ba haka ba sarki nawa malami nawa shaidani nawa ko ba haka ba kowane ɗan irin mutane da masu jin kansu da kaza da kaza da kaza duka akwai kaga ashe wannan ke nuna maka cewa wa kana zalika ala Allah yasira dan Allah da yasa aka karɓo rayukansu suka kasa hana kansu daga mutuwa to kuma Allah nan yana da iko da su a cikin wuta kuma babu wanda zai yin sako ya ce Allah ba zai sashi ba matan annabi Allah subhanahu wataala sai daga musu in ittaqaytunna fala dakhdana wato man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu du'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira da ka saba ma Allah Allah ba zai barka ba in har kuka saba ma Allah to mata annabi aka gaya ma haka ina ga wani wanda yake tunkahon shi yana ganin cewa shi yana da aljanna ko ko zai ma wani asiran su cewa zai samu aljanna matan annabi an kace in sun saba ma Allah ga inda za su ina fata an fahimce ni dan haka babu wanda yafi karfin Allah ya ce ba zai shiga wuta ba abu na biyu kuma jahannama an yi alƙawarin sai an cika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai an tsaga sai an nutsa a cika ka ko san kasancewar mutum cikin wuta kuma a ce an ƙara an nutsa bala'i yayi yawa to dan haka wallahi wa kana zalika ala Allah yasira mai bin Allah ya bi wanda bai bin Allah kuma gare shi ta ƙa'i. Allah shi mura tsari, sai Allah ce ya ayyuhan nas.
Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن إن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس يا كومتاني كوبا هكا أكيتشوا با يا كومتاني قد جاءكم الرسول حقيقة منزو يازومكو بالحق دقسكيا من ربكم daga ubangijinku waɗansu malamai a cikin ulumul qur'an suna kawo ka'ida sai su ce in kaji an ce ya ayyuhan nas wannan sura ta sauka a makka in kaji an ce ya ayyuhan ladina amanu wannan sura ta sauka a madina saboda a fahimtar su ya ayyuhan nas mutane ake kira a makka saboda ba su yi imani ba suna akan shirka shi yasa qur'anul makki mafi yawancin abin da yake kiran mutane gare shi shine ayi imani amma ya ayyuhan ladina amanu ana kiran waɗanda suka yi imani dan a umurce su da ibada saboda wannan lokacin sun yarda da sun yi imani da ubangijinsu ina fata an fahimce ni to sai dai wannan ka'ida malamai suka ce ta ci karo ma'ana ba daidai take ba dalili suratun nisa'i madaniya ce ko ba haka ba amma gashi na an ce ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum ka ku ga ba a cewa suratul nisa'i makkiya ce سورة البقرة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة الحجرات مدنية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير كاغنا وقا قائدة musamman malaman da suke yawan kawo ta sai sun yi hattara ka zo ka ce wa mutane da an ce ya ayyuhan nas kaza ake nufi ko ku kace ya ayyuhan nas mutanen makka ake nufi to sauran mutane fa a'a in kace ya ayyuhan nas mutanen makka da kake jin malaman tafsiri suna kiran ya ahla makka suna nufin su ne mutane na farko waɗanda za su shiga cikin wannan don su ne annabin yake a cikin su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na dukkan mutane kenan duk wanda wannan sako zai gare shi ya shi- wannan sakon zai kai gare shi ya shigo a cikin wannan magana ina fatan kun fahimce ni da kyau sai dai waɗansu malaman ulumul qur'an suka ce in aka ce ya ayyuhan nas ba a samu ya ayyuhal ladhina amanu cikin sura ba to makkiya ce amma in an samu ya ayyuhal ladhina amanu da ya ayyuhan nas to wannan sura tana iya zamantowa wato sai ta zamanto madaniya kenan yanzu kaidin da suka dauka su in an ce ya ayyuhan nasu aka diba tun farkon sura har karshen ta ba a samu ya ayyuhal ladhina amanu ba to wannan yana nuna cewa wannan sura sura ce makkiya wannan kaidi ne wanda ba su malamai suka yi to don haka malaman da suke ɗauko waɗannan ka'ida sai sun yi hankali sai ka yi bincike ka tabbatar da ka'ida ta tabbata ba wai da kaga an faɗi magana ba ka zo ka faɗa ƙarshe akwai ɗaliban ilimi masu mugun bincike sai su zo su iske kalima kai lokacin da kake bayani wani lokaci kana sauri wani lokaci abin ka baka farga ba sai su ce ai wuri kaza an ce kaza ai wuri kaza an ce kaza saboda bi saboda shi kuskuren yake son ya nema hariri ko yace wa tatabbu'ul asarat yudhidul mawadda bin wato kuskuren mutum kana son kaga inda mutum ya kuskure kana tsinta yace to shike sa soyayya ta lalace ba a son mutum ya zama to bai neman kuskure to shi yasa duk lokacin da kake wa'azi ko khutba ko bayani in an dauka ka rinka saurarawa yana yiwa ka cimma inda kai kuskure wani abu kai da kanka ka san shi amma hali ne irin na dan adam wani abin baka san shi ba sai ka je kai bincike sai ka gano kai kuskure tafsirin da muka yi satin da ya gabata akwai wani hadisi da muka karanta sai da na saurari tafsirin kaɗan sai na ji kamar kalimar ɗaya daga cikin kalmomin ban ji na karanta ta daidai ba amma ban da tabbaci hadisin da ya zo ya ce abu zarrin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kam wafa'u iddatul anbiya to kaga iddatu kinnan ni da yadda ni ji ban sa dalun kin ba kamar idda ni ci to kaga idda shine wato adadi domin Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra to wani sai ce a gaji nan ya ce ida a to ai ina ganin idan nan kuskure da wannan dalon tana da shadda saboda haka shi dai so shi ya samu kuskure ya ji daɗi ko kuma a cikin wani tafsiri da ya gabata shi ma naji wato wajen mu ce ukul sai ni ce ikul wani da ta a to ai nan ya ya saba dan malaman lugha ai sun ce harafi na uku in ya zama to yana da damma to ai da damma ake karanta hamzatul wasli uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin to kai ko dan adam wa ya ga maka dan adam bai kuskure turawa ma da adda rashin hankali sun ce lerar e iman dan adam dun na duniya yana yin kuskure to kai baka yin kuskure a'a ni na yarda ina yin kuskure kuma ina ga kuskure na zan gyara khalas shikenan amma Allah ne ya simfatu Allah baya mantuwa Allah baya yin kuskure la yadhillu rabbi wala yansa masu imani sun ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana to wannan dole sai an yi hattara da shi waɗansu suna son su yi suna in suka gano kuskuren malamai musamman manya-manyan malamai ba irin mu ba ƙananan almajirai sai kaga ya nemi wata fatawa ta wani babban malami a duniya sai ya ce ai wuri kaza an samu kuskure wai shi yanzu mutumin da ya littafi wai wani yayi littafi sunan shi Akhta Ibn Taymiyyah wai kusakuran Ibn Taymiyyah shi dai wai duk abin da Ibn Taymiyyah ya mamu musulunci ba shi ya gani ba sai kurakuran Ibn Taymiyyah wai son yake yayi suna ko ko ko ina fatan kun fahimce ni subhanallah rayuwar mutum ba za ta yi albarka ba matuƙar ba Allah ya nema da ibadarsa ba duk abin da aka yi dan Allah shine yake tabbata waɗansu manya-manyan malamai ko waɗansu malamai da Allah ba ɗaukaka a duniya wallahi ba yawan karatu bane sun yi ma Allah aiki da zuciya ɗaya shi yasa Allah ya kare musu darajarsu ko suna dare ko sun mutu amma wanda yan nan ya tara ilimi saboda yana son a san yayi ilimi ya karyatar da malam wani kaza ya nemi kuskuren malam wani shi dai a ce ko ya saba ma wani malami shi dai a ce yayi wanda ya don Allah Allah ya sani wanda ya ba don Allah ba Allah ya sani dan haka ya kamata mu ji tsoron Allah ila shirye shirye mu ya ayyuhan nas waɗansu malamai suka ce to nan wato khas ne ba am bane ina fatan kun fahimta domin in an ce ya ayyuhan nas duk mutane sun shigo ciki ko ba haka ba sai suka ce to ko da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce ya ayyuhan nas ba dukkan masu ba mutane ake nufi ba domin mushrikai ake nufi ko ba haka ba suka ce dalilin su an ce qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu ku yi imani kaga mai imani ba a cewa yi imani ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a amun ne fa aminu in mushrikai ne ku zo ku shiga cikin addinin musulunci in kuma muminai ne ku ƙara dagewa akan imani ina fata an fahimta qad ja'akumur rasul manzo ya zo muku abdul qadir bin shaibat alhamd ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tafsiri a Saudiya kuma ya yi karanta suwa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance ɗaya daga cikin malaman waɗanda suke kula da karantar da ɗalibai na dirasatul ulya a jami'a ta Madina ya rubuta tafsiri to a cikin tafsirinsa yake cewa da an ka ce qad ja'akumur rasulu ko ba haka ba to me yasa an ka kawo ar-rasul ba a kawo wani abu ba ba a ce qad ja'akum abduna ba ko ba haka ba wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina me yasa ba a kawo abdu ba ko ba a kawo sunan shi ba a ce qad ja'akum muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suke bida kenan ma tunda sun fi so a faɗi sunan nashi da kai amma sai aka ce ar-rasulu yace li ta'kidi wujubi ta'atihi domin wajibi ne a yi masa da'a sakon Allah yake isarwa wannan manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya shine wato tauhidi a kaɗaitar da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gaskiya, sannan kuma a bar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, ko ba haka ba, a guji sabo, a guji abin da zai kawo fushin Ubangiji, min rabbikum wannan gaskiya alƙur'ani daga Ubangijinku ne. Ina fata an fahimce ni, ba shi ya ƙirƙira shi ba, wa ma kana hazal ƙur'anu an yufsara min dunillah, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. wannan alkur'anin ba daga wajen wani yake ba daga wajen Allah yake fa aminu ku yi imani khairan lakum shine mafi alkhairi gare ku koko a jama'a mu duba dai da kyau fa aminu ku yi imani khairan lakum shine mafi alkhairi koko shine alkhairi kafirci alkhairi ne to an ce fa aminu khairan lakum kalima ta khairan wani lokaci tana nufin alkhairi ne wani lokaci tana nufin mafi alkhairi nan khairan lakum shine alkhairi gare ku domin kasancewa akan kafirci ba alkhairi bane waɗansu malamai sun kace khairan lakum a cikin nahau wato sifa ne na wato masdar wanda aka shafe kenan fa aminu imanan khairan lakum ku yi imani imani wanda yake mai alkhairi gare ku waɗansu malamai suka ce a'a sai mun kaddara yakun fa aminu yakun khairan lakum ku yi imani shi zai zamanto mafi alkhairi gare ku waɗansu malamai suka ce a fa aminu wa'tu khairan lakum ku yi imani ku zo da abin da shine alkhairi gare ku to dan haka nan ba za mu ce yin imani ba shine mafi alkhairi domin kafirci ba alkhairi bane sai zaman to nan ismu tafdil ba ya tabbata bane akan halinsa wani lokaci za a zo da shi amma ba ana nufin wannan yafi wannan ba wanda mun sha ba da bayanai na misallai a cikin alkur'ani a wurare daban-daban wa in takfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wal ard haqiqa kusancewa abin da ke cikin sammai da kasai mallaka Allah subhanahu wata'ala ne to anan matsaloli da dama a cikin wannan wuri matsala ta farko za mu ɗebo daga cikinsu don mun san lokaci zai iya mu da halinsa da aka ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard matsala ta farko anan shine cewa Allah yana kawo cewa shi ke abin da ke cikin sammai da kasai shin sammai da kasai kadai a akwai a'a lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta sara to shi ma tahta sara na waye na Allah subhanahu wa ta'ala ne, to sannan kuma kursiyu ya fi sammai bakwai da ƙasai bakwai girma, ko ba haka ba, wasi a kursiyu hussama wati wal arz, sannan al'arshi ya fi kursiyu girma, ko ba haka ba, sannan kursiyun nan wa kana arshi, wato al'arshi ya fi kursiyu girma, sannan shi kuma al'arshin nan yana mi yana sama ruwa wa kana arshuhu alal ma'i, sannan akwai mala'ikun da ke ɗauke da al'arshi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya, to duk waye ubangijinsu. duka Allah subhanahu wa ta'ala da haka an ce ma fi samawati ma fi ardi kaka san tsammani kawai abin da ke cikin sammai da kasai duk abin da ba Allah bane mallaka Allah subhanahu wa ta'ala ne qul man rabbus samawati wal ardi qul illah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء Allah shine halicci komai don haka duk abinda ba Allah ba kaka ce ma fi samawati ma fil ardi da wa ma bainahuma da wa ma tahta sara da al'arshi da kursiyu da wato me yake da suna mala'ikun da ke dauke da al'arshi da ruwan da ke al'arshi ke saman su da shi al'arshin kansa da abinda muka gani da wanda muka gani fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsiruna da abinda muka sani da abinda bamu sani ba subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun dukkan su mallaka Allah subhanahu wataala akwai hadisin da ba ku san su ba sai shi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to dan haka yana da kyau mutum ya fahimci wannan qadiyya ta biyu da Allah ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard nan in shartiyya ce ko ba haka ba to amma ina jawabinta wani sai ya ce to nan in an samu sharati sai an samu jawabi in ka zo jawabin shi zan baka ko ba haka ba in kun kafirce to haƙiƙa mallakar sammai da kasai na Allah ne to sai waɗansu malamai suka ce a wannan jawabu shart ne in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard to ana hawance tunda an sa fa'ul yana iya tafiya amma cikin ma'ana wannan ba zai zama tuwa sharti ba waɗansu malamai suka ce a'a to nan abin da ya kamata a aza shine wato kamar yadda annabi Musa ya faɗa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد to kaga kenan jawabin shart kenan shi wannan lillahi ma fi samawati ma fil ard saboda yana ina wato ya mallaki abin da ke cikin sammai da kasai sai ya zamanto ya wadatu da ku ko ba haka ba in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum da yawa daga cikin malamai haka suka tafi wadansu kuma suka ce wancan jawabin shart ne fa inna lillahi ma fi samawati wal ard amma haqiqatan in ka dubi wannan wato karatun da ke ciki da aikin da ke ciki ba ɗan kaɗan ba ne amma za mu shiga kaɗan na farko shi ne cewa shin in muka ce wa in takfuru in kun kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wal ard hakika mulkin samai da kasai na Allah ne to mafhumukin shi ina alaka kasancewa samai da kasai na Allah ne da kafircewa mu ko mun yi imani ko mun kafirce sammai da kasai nawa ne na Allah wa in tu'minu in mun ce ma ba a cikin alqur'ani ba wa in tu'minu fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ka cewa dan kun kafirce mulkin sammai da kasai na Allah ne to in kun yi imani mulkin sammai da kasai na wani na Allah ne kaga babu alaka tsakanin wato ash-shart wal jawab dole sai ya zamanto dole sai mun binciki menene to shi yasa kakkaga kullun jawabi ko amri ya zo jawabin shi wani lokaci na iya zamantowa ba alakar shi ba sharadin da sharadi in kaza ya faru kaza zai faru to wani lokacin in an ce in kaza to wannan lokacin wani lokacin ba alakar su ba abin nan wanda ya kamata a wato a kawo jawabu sharɗi mahazufi ne kaddara shi ya kamata a yi in kai aiki da zahiri za ka faɗa cikin matsala bari in baka misali wani lokaci a cikin suratu ali imran sai Allah ce qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim da kun kasance a cikin gidajenku da waɗanda aka wato kaddara ba mutuwa da za su fita kasancewa su cikin gidajensu ko ba kasancewa su cikin gidajensu ba tunda Allah ya kaddara wadancan za su mutu mutuwa za su kaga babu alaka tsakanin su menene wato ko da kuna can in dai Allah ya so su mutu mutuwa za su to wannan niyyar ta ubangiji ita ce abu a kaddara ba in ka taho sai ka rikice in baka sani ba misali kuma na biyu qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da teku ta zamanto midadan taddawa ko abin rubutu ko ba haka ba lanafi dal bahru kasancewa teku abin rubutu ba shi da alaka da kasancewa zai kare ko ba zai kare ba ina fata mu ce don ya ce walau ji ina bi mislihi madada kuma sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah to ba sab'atun ba ko nawa ne za a kaddara ma nafidat kalimatullah bakwai dai an kashi ne don misali kaga babu alaka tsakanin kasancewar teku ta kasance wato abin rubutu da karewa kalmomin Allah subhanahu wataala a'a ilimin Allah bai da iyaka Allah ya san cewa ba zai kari ba yana da kyau in kana kallon jawabu sharti da jawabu al'amri a cikin alkur'ani kai hattara don wani lokacin sai ka hada suka ce ɗai ne ba ɗai bane wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada in ka kiraye su ba za su shirya ba ina fata an fahimce ni to kaga meye alaƙar kiran su da rashin shirya su da rashin shirya meye alaƙar kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake makafirai da rashin shirya su babu alaka domin in ya kiraye su waɗansu ya kira su sun shirya wato Allah ya san ba za su shirya ba ina fata an fahimce ni kenan abinda adjawabu shart shine sanin Allah subhanahu wataala ba wai rashin zuwan su ba domin ba kiran shi bane yasa ba za su yi imani ba a'a sanin Allah cewa ba za su yi imani to dole wallahi in kana kallon irin wannan kasancewa wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard to wa in tu'minuha fa inna lillahi ma fi samawati wal ard ko ku yi imani ko kuka imani dukkan su kenan babu alaka wanda sun ce in takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum Allah ya wadatu da da ku a to in ma kun kai imanin kuma Allah ya wadatu da ku kaga wannan zai nuna maka cewa ba shine jawabu sharti ba to ina jawabu sharti shi eh wa zai taimaka muna ɗaliban ilimi wato wa in takfuru in kun kafirta jawabu shartukin shi Allah zai azabtar da ku wa man yakfuru bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduhu tabbat duk wanda ya kafirta ina zashi wuta to kaji jawabin shi wanda shike na hakika ina fata an fahimce ni amma wancan wadata Allah wadato Allah subhanahu wataala tana nuna cewa zai iya azabtar da ku ko zai azabtar da ku in yayi niyya ko ba haka ba to amma jawabu sharti wanda an na hakika shine in kun ka kafirce wuta an makoma in kun yi imani aljanna an makoma shine wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard shi fa inna lillahi ma fis samawati wal ard ba shine jawabu sharti ba dole wajen neman karatu wallahi sai an yi hatara ya ku ɗaliban ilimi qadiyya ta ƙarshe wanda ya kamata mu tako anan shine da Allah subhanahu wataala ce wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard kai alarma mai harda alqur'ani kai hatara wani lokaci sai a ce ma fis samawati wal ard wani lokaci sai a ce ma fi samawati wa ma fil ard to suna da yawa amma yanzu a cikin fassara mun san cewa alqur'ani ya fito ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala to kuma Allah bai yin abu ga banza ko ba haka ba dole akwai hikima to me yasa wani wuri yace man fis samawati wa man fil ardi wani wuri yace kuma man fis samawati wal ardi ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati wal ardi ka taba tsaya ka tambaye kanka anan da cikin wannan aya kai har tara cikin suratul nisa'i karshe nan babu wawun wani wuri yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila to nan ko yace wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi to kuma bai kawo ba me dalili malamai na balaga alqur'ani sun yi bincike التعبير القرآني wani littafi da ake cewa ta'birul qur'ani na Dr. Fadl Samarra'i ɗaya daga cikin manya manyan malaman balaga na duniya ɗan ƙasar Iraq ne to a cikin wannan ta'birul qur'ani ya kawo yace waɗansu malamai suka ce in ka ga Allah ya kawo ma fis samawati wa ma fil ardi ko man fis samawati wa man fil ardi to yana son yayi magana ne akan mutanen sammai da kasai ya rarraba su yayi magana akan kowane sinfi ma'ana na Allah ya hankalta ma mutanen tunda halittun da ke cikin sama da halittun da ke cikin ƙasa ba ɗai bane ko ba haka ba sun to jinsin su Allah ya kalla to kowane ana son ayi magana akan shi daban to sai a ce man fis samawati wa man fil ardi walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi an gane ko abin da ke cikin sammai da ƙasa yana Allah subhanahu wata'ala su jana to nan kaga na Allah yana son ya bambanta maka duk halittun an kalle su wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard ko ba haka ba da yazo ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard yana son ya nuna ma dukkan abin da ke ciki yana karkashin mulkin sa kuma ikon sa kaga sai karrara ta to amma lokacin da Allah yake magana kan jinsi ma'ana ana son a zo da abu rubibi ko ba haka ba sai ya ce yas'aluhu man fis samawati wal ard nan kawai ana nufin ibadun ba ana son sai an tsaya an bambance tsakanin na sama da da kasa ba yace kai wani lokaci saboda ana ihtimami da jinsi ne yace to amma shi cikin bincikensa daga cikin dalilan da ya kawo yace in kaga Allah ya kawo ma so biyu yace to nan za a shiga cikin bayani wato a fayyace a yi bayani filla-filla amma in kaga Allah ya kawo ma ko man bai sake maimaitawa ba to bai son yayi bayani akan abin da ke cikin sammai da kasai yace kana son misali yace to bari in baka misali kun san bil misal yattadhihu al maqal yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard kaji ma fis samawati wa ma fil ard ko yace ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كذا تفصيل ne ake son ai anan ko ba haka ba amma lokacin da ake son a zo da bayani a jimlace ba a so a bata lokaci to sai a kawo ma ita kadai yanzu dibi cikin suratul hadid sai sai sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim kai hattara cikin suratul hadid ba a karrara ma alaramma ma fis samawati wal ard ake cewa to nan sai ce lahu mulku samawati wal ard kaga ya bar magana bai magana abinda a cikin sammai da kasai ba to amma in ka kalli sauran surorin waɗanda Allah ya maimaita ma a cikin suratul hashri an maimaita ma a cikin suratul saffi an maimaita ma kuma fi'ili madi ne a cikin suratul jumu'a an maimaita ma amma mudari'i ne yusabbihu lillahi a cikin suratul taghabun an maimaita ma ko ba haka ba amma shi kuma fi'ili mudari'i ne don sabbaha fi'ili madi yusabbihu ko ba haka ba fi'ili mudari'i yace to jibi suratul hashri سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا kaga allazina kafaru na ana magana mutanen mi mutanen da ke cikin ƙasa ko ba haka ba ka ɗauki suratul saffi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaga ana magana ne akan mutanen da ke ƙasa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi lahu al mulku wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min an ci gaba da zancen mutane kaga wannan balaga ce ta alqur'ani kuma dole ɗalibin ilimi ya kokari san irin waɗannan saboda mun kai lokacin da ijazi na alqur'ani ana iya ai maka tambaya a matsayin ka na musulmi mai bincike kan alqur'ani a matsayin ka na ɗalibi wanda ke so sa alqur'ani dole bincike kan wannan ina fata an fahimce ni to nan sai dai nakta guda biyu me yasa wani wuri Allah ce sabbaha kamar suratul hadid cikin saff yace sabbaha cikin suratul hashr yace sabbaha cikin suratul juma'a sai ce yusabbihu cikin suratul taghabun yace yusabbihu malamai sun ce sabbaha don a nuna maka da yace ma fi samawati ma fil ardi kasa abin da ke cikin samai da kasai wannan yana nuna dan adam shi kadai ne zaman to sha ko ba haka ba to kaga dan adam ya kauce astaqalain to tunda abin da ke cikin samai da kasai yana yi ku mutane in kun yi gare ku ta kare in ba ku yi ba gare ku ta kare to amma da yace sabbaha dan ya nuna maka kafin a haife ka an yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi yusabbihu fi'li mudari'i yadullu ala al-hali wal istiqbali ana nan gayi kuma in ma baka yi ba za a yin ka ba kuma akwai da za su yi kaga wannan shine bayani wanda ya kamata mu mun mun fahimce shi da kyau an fahimci wannan to koma cikin suratul ra'd da suratul hajj walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilalhum bil ghudwi wal asal kaga man man fis samawati wal ardi yace bai maimaita man ba to to cikin suratul hajj ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب الله يقال الدم والله ما لمي abubuwan nan sai dai abin da Allah subhanahu wataala yi Allah ya taimake mu wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard in kun kafirce abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kuma zai azabtar da ku wato jawabin shine zai azabtar ku dan ya ce wa man yakfur bihi min al ahzabi fan naru maw'idu wa kana Allahu aliman hakima hakima hakika Allah subhanahu wata'ala ya kasance aliman masani ne ko ba haka ba hakiman kuma Allah subhanahu wata'ala gwani ne bayyan abu sai cikin hikima shi yasa ya turo muku manzo da gaskiya wannan raddi akan mu'tazila da sauran falasifa da sauran waɗanda suka rudu da turawa sai a ce ai ko Allah bai turo manzanni ba mutane suna iya fahimtar gaskiya wa ya ga maka wannan hankali bai isa ba ya gane gaskiya 100 bisa 100 dalili kuma a kawo masu hankali a ba su kadiyya guda kana iske duk mutane sun yi sabani kanta da hankali zai isa mutane su daidaita da ya kamata sun haɗe akan abu guda babu abin da ke sa mutane su haɗu akan abu guda sai alqur'ani da yake magana Allah ce sai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an kauce musu an shiga rudu kaga ashe hankali bai isa ba kamar yadda mu'tazila suke cewa wato a fahimci abu mai kyau ne ko bai da kyau ana iya danganta shi zuwa ga hankali hankali zai iya ganewa ko ko ko da Allah bai ai wato waɗanda suke waɗansu suke inkarin Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu ya fitar da mu daga tsatson annabi Adamu yayi mu magana yace alastu bi rabbikum qalu bala suka ce a'a ba Allah bai fitar da mu ba kawai Allah ya halicci sammai da kasai da kaza da kaza waɗannan suna nuna muna cewa Allah subhanahu wata'ala shine halitta kenan da hankulan mu bai isa dan uwana dole sai an turo manzon wannan wajibi ne shi yasa wa kana Allahu aliman Allah masani na ya san komai ko ba haka ba shi yasa ya turo manzo dan ya san cewa in bai turo manzo ba abin bai dace ba hakiman Allah gwani na bayyin shirme bai barin mutane yace inda bai turo musu manzo ba da hankalin za su gane babu abin da za su gane ba sai Allah ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته
رسول الله وكلمته رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi ahlul kitab shin kiristoci ake nufi da ahlul kitabi ko yahudawa in an ka ce ahlul kitab yahudawa sun shigo ciki don ahlul kitabi ne sannan kuma an ce ahlul kitab kiristoci sun shigo ciki to amma in ba alqur'ani ya zo da wata qadiyya ba wadda ta nuna ga waɗanda suka keɓanta da su za a haɗa su shi yasa waɗansu malamai sai suka ce wannan aya tana da alaka ne da kiristoci don an ce la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryam ko ba haka ba kaga in ana zance annabi isa da wa ake da kiristoci waɗansu malamai suka ce a'a alghulu shine ƙetare iyaka a cikin addini yahudawa sun yi guluwi a cikin wato annabi isa sun ce wal iyadu billahi dan zina ne ka gane kenan al ifrat wa tafrit su ko waɗancan sun ƙetare iyaka sun ce wato annabi isa Allah ne kaga waɗannan sun ɗaukakar da shi fiye da matsayin da Allah ya bashi waɗannan kuma sun maido shi kasa to in muka dubi wannan ya ahlul kitab ya kuma abuta littafi la taghlu wato kada ku ƙetare iyaka alghulu shine tajawuzul hadd mutum ya ƙetare iyaka wannan aya tana da aya wadda ke kama da ita a cikin suratul ma'ida dole in kana hafizan alqur'ani kai kokari ka san bambanci tsakankanin su nan da aka ce ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum a cikin suratul maida da qul take farawa qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum nan wala taqulu ala allahi illa alhaq can ko la taghlu fi dinikum ghayra alhaq wallahi mai harda alqur'ani kai kokari ka san bambanci tsakanin su na nabbaha ka ko ba haka ba na faɗakar da kai don saboda ka falka nan babu kul can akwai kul ko ba haka ba la taghlu fi dinikum nan wala taqulu tanku ghayra al to taghlu fi'ili ne mai matsala a larabci me matsalar sa saboda fi'ili ne masu na farko fi'ili ne wanda yake yana da ƴan uwa waɗanda a wajen faɗa ba su da bambanci amma a wajen rubutu suna da bambanci ko a wajen ma'ana suna da bambanci kaga kenan nan an samu matsala abu na biyu shine cewa fi'ilin nan mu'tallil akhiri ne in an ce mu'tallil akhiri shine fi'ilin da alifun da wawun da ya'un sun zo karshen shi ko ba haka ba shi yasa ake kiran su huruful illa wani malamin mu a kasar Libya ce kun san dalilin da yasa ake ce musu huruful illa da wawun da alifun da ya'un muka ce wallahi malam mu dai bamu sani ba yace in mutum bai da lafiya yana da illa mi zai ce zai ce wai yace shi yasa laraba suka samu su wannan to amma dai ni na fahimta ta zai babu dariya ne shi yasa ya faɗi wannan magana tunda an ce wai wawun alifun ya'un ko ba haka ba yace don saboda mutum yana cewa wai shi yasa aka ce musu huruful illa to anan abin qadiyya ta farko wadda zamu dauka shine ghala shine tajawaz al had ya ketare iyaka to sai kai hattara akwai ghala irin shi wanda kuma ba yana nufin ketare iyaka ba kaga rashin bambanta su wata rana zai saka wato ka shiga cikin ba'anar da ba ita ake bukata ba to waɗannan fi'illan akwai su a larabci daga cikin su akwai qala qala kala biyu ne a larabci daga cikin su akwai hana shi ma biyu ne a cikin larabci daga cikin su akwai hawa biyu ne cikin larabci to kaka ya zaka yi ka bambanta su daga cikin su akwai qala qala biyu ya kamata mu ɗauko su da ɗaiɗaiɗai mu ce wani malami ya ce man ƙala ƙala Allahu kafara man ƙala me ma'ana man ƙala duk wanda ya ce qala Allah Allah ya ce ko ba ka ni qala Allah ba kafara ya kafirta ka ku ka ai dunnan mu ai na ganin duk ƙaryan mu ta kare wai ma'ana akwai qala yaqulu qawlan akwai qala yaqilu qailulatan kaga yaqilu yana min yana baccin rana wanda ya ce ko Allah ya baccin rana yayi mi ya kafirta kenan man qala duk wanda ya ce qala Allah Allah yayi bacci ko ba haka ba ya kafirta don Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yanam wala yanbaghi lahu an yanam to kaga dole ka san bambanci to haka in ka zo hana akwai hana yahnu akwai hana yahni in ka ce hana yahnu shine ma'ana ya ji tausayi shi yasa ake cewa alhunu tausayi da ashfaqatu wal ataf in an ce hana yahni shine ya lankwasa abu e wajjahu sai a ce yahni al'uda ma'ana ya lankwasa ici to kaga in baka san su ba akwai matsala ko ba haka ba bari mu ƙara akwai hawa menene ma'ana hawa shine yana kauna ko ba haka ba kai to kuma akwai hawa ba na kauna ba ya zaka bambanta su hawa ya hawa ya hawa yana so hawa ya hawi ko ba haka ba wato hawa yahwi ya faɗo hawa yahwa yana ƙauna wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa kaga wancan idha hawa din su malamai suka ce in ta bata to bacewar ta ita ce menene ita ce faduwar ta a wajen mu ko ba haka dan bane koko wa man yushrik billahi faka annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq kaga dole sai ka kokari ka san bambanci in an ce ya hawa hawa da dai ne sai ka ce ba ni ba ni mudari tunda in baka bani mudari ba ni ka bani cikin matsala to kaga yana da kyau ka san wannan to dauki banda wannan qala akwai qala yaqlu akwai qala yaqli in an ce qala yaqlu shine ka kora abu da karfi wato qalad dabata yaqluha idza saqaha sauqan anifan qala yaqli shine abghadha shay'a ya kyamace shi Allah subhanahu wata'ala yace wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka tace mi wama qala ay wama abghadaka to kaga in baka san wannan ba sai wani dan jami'a wanda ya san larabci da kyau ya zo lokaci guda ya wuce da kai ya yi ma bugu guda dan dama yan jami'a abinda suke so su nuna ma baka san larabci ba a takaicen takaitawa akwai ana ya'nu akwai ana ya'ni in an ce ana ya'nu shine zalla wa khada'a yayi kankan da kai Allah ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma amma in an ce ana ya'ni shine idza qasadahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi in ka ce a'ani kaza to daga ana ya'ni ne to menene bambancin su subhanallah dalibin ilimi wallahi in bai san waɗannan matsaloli ba na cikin matsala amma yanzu za mu faɗi wata ƙa'ida wannan ƙa'ida ba ita za ta samu kai ƙarshe ba don wannan ko yanzu da muka fara sai sati mai zuwa Allah samu na cikin masu rai za mu zo mu ƙarasa wato in kana son ka bambanta in ji malamai in ka ga an rubuta fi'ili da alif wadda take ta yi sama mai kallon sama alif ja ko ba haka ba to mudari'in shi da wawun ne in kaga an yi shi da ya'un alif mai kamar ya'un wanda suka ce ma fifa iya kuma su baya ko ba haka ba to mudari'in shi da ya'un ne ko ko alif zai komawa yanzu misali in ni ce gaza alif tun shi ina take sama sai in ce yaghzu kuna fahimta ta kenan yanzu dole wannan zai koma yanzu misali in ni ce hana ni ya alif sama sai in ce yahnu kina alamar wawun ce amma misali in ni zo da alif mai kamar ya'un to yanzu ko ya zamanto mudari'in shi mafi yawanci da ya'un ne ko ko mudari'in shi ya koma da alif in ni ce wato naha sai in ce mi yanha kaga ban cewa yanhu saboda mi saboda alif zai zo sa'a sai in ce mi yas'a kaga alif ce mai kamar ya'un to amma in ba su ba sai ka iski ya'un ita ce za ta so dara yadri qala yaqli ko ba haka ba in ka ga an rubuta ma madi ya'un to da ya'un zaka mai da mudari'in shi in ka ga an rubuta ma madi alif ta yi sama to mudari'in shi da wawu wanga bayani ne na ɗaliban ilimi kuma dole sai mun yi shi don akwai yan jami'a akwai kaza akwai kaza muna so su amfana ne ko ba haka ba wani jin ɗaya suka ana ta su bayanai kuma lokaci ya kusa kariya ko babu lokaci akwai sauran lokaci malam ya bamu lokaci mun yi sa'a to a takaicen takaitawa ya ku yan uwa ɗaliban ilimi dole sai ka san irin waɗannan fi'illai a sheikh abdullatif shuwairif ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na libya wanda ya karantar da mu a jami'a lokacin da muka tafi karatu a shekara ta farko da kuma shekara ta uku yana da littafi tadribatul lughatul arabiyya ya kawo waɗannan fi'illan don saboda ɗalibin ilimi ya fahimce su yace to in kaga af'alun af'alun madiya fi'ili ne madi sulasiyya waɗanda suke masu harufa guda uku muntahiya bi alifin masu karewa da alif munqalibatun an wawu to amma asalin su daga wawun ne to duk fi'ilin da zan faɗa yanzu alif kin shi sama take zaka tada ta kamar sanda bada sai ka ce yabdu thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununahu hatta hin asa ya'su yayi koyi shine ya'su yancan bada ya bayyana asa yayi koyi ya'su yana koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira bala yablu jarrabawa wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un ala ya'lu ya gajarta la ya'lunakum khabalan wad duma adittum khaba yakhbu shine ya bice ko ya mutu kamar da ake cewa huta ta mutu khala yakhlu ya wofinta daha yadhu shine ma'ana ya shimfida wal arda ba'da zalika dahaha da'a yad'u zaka ya kunna wuta yazku raba ya karu yarbu yana karuwa rasa ya tabbata shi yasa an ka sanya ma duwatsu suna arrasiyat yarsu yana tabbata rasha ya ba da rashuwa yarshu zaha ya ɗaukaka ya yi kalkalliya ya yi girman kai sai a ce yazhu zaka ya tsarkaka da zayun ne yasku shaka ya kai ƙara yashku saha ya falka yasku safa ya tsarkaka yasfu tsafa ya tashi sama yasfu ada ya yi gudu ya'du yana gudu afa ya yafe ya'fu ghafa ya gafala gaza ya je wajen yaƙi fasha ya yaɗu ƙasa ya yi ƙarfin zuciya zuciya ta bushe yaksu kasa yaksu kaba yakbu yayi tuntube na kawo su saboda illan laha ya shagala yalhu wa mal hayatud dunya illa la'bu la'ibun wa lahu haja yayi zambo yahju yana zambo hafa yayi kuskure shi yasa ake kiran kuskure hafwatun yahfu naba ya dakushe inji malaman zaure saboda in ka dauke takobi ka buga yambu yana dakushewa naja ya tsira yanju yana tsira naha ya karkata yanhu yana karkata saha ya yi mantuwa yasu yana mantuwa saja ya rufe wadduha wal laili idza saja yasju sama ya ɗaukaka yasmu yana ɗaukaka daga nan an ka sanya masa suna sama'u shada ya rera murya yashdu yana ɗaukan murya shaza kamshi ya tashi wani littafi na sarfo shaza al'arf wato ƙanshin turare saba ya karkata yasbu yana karkata hasha ya cika yahshu yana cikawa imamu shafi ya ce kama ka annama qad hasha qalbi mahabbati lagha yayi maganar banza ko ba haka ba yalghu yana magana banza walladina hum anil lagwi mu'ridun sannan yace saha yayi kyauta mai yawan bada kyauta yashu yana yawan bada kyauta waɗanga duk da wawun suke karewa saboda alifkin su an rubuta shi sama amma in kaga ya'un ta zo ga fi'ili mudari'i ga fi'ili madi to ko ka sa mai alif ko ka sanya mishi ya'un hawa sai ka ce yahwi da ha karami ya kunsa hawa ya wofinta da haƙar mai ɗanɗa yahwi yana wofinta babu komi cikin shi dara ya fahimta yadri yana fahimta zawa ya karkata daga zawiya yazwi yana karkata shara ya saye yashri yana saye zara ya walakantas wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum zana yayi zina ai ba sai mun fassara wannan ba yazni abinda suke so mutanen zamani sara yayi tafiyar dare yasri yana tafiya sa'a ba mu cewa yas'i sai mu ce yas'a yana tafiya saba ya ribance wajen yaƙi ya kamo daga sabaya ne shafa yashfi ya samu lafiya awa ya ɗaga murya sai bihi zibu ya'wi in ji imrul qaisu saqa yasqi ya shayar gawa yaghwa yaghwi ya halaka ko ba kana bane fada ya ba da kanshi fansa qada yaqdi ko ba ka ba ya hukumta qara ya ba da abinci na ci gara in ji malaman zauri yaqri kawa ya goge maza ya wuce yamdu yana shudewa nawa yanwi na aya nisanta wa idza an amna alal insani a'rada wa na'a bijanibi naha yanha ya hana hada yahdi ya shirya haza yayi tsaye magana banza subbatu shine aka ce ma haza hazayan kafirai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hazayan yake yi subhanallah hama yana zubi yahmi yana zuba ko yana gudana wana yayi rauni yauni yana yin rauni wa'a ya fahimta yau'i yana fahimta wata iyaha udhunun wa'iya washa yayi munafici Allah ya tsare mu da munafici waha yayi wahayi lawa ya karkata tawa ya lum ya dau ya nade yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutub na'a ya bada labarin mutuwar wani da ainun nafa ya kore shi daga ƙasa ko ya kore shi fara yana gudu yana yankan ƙasa ko ya yanke hawa ya ƙauna ko ba haka ba ko ya faɗo zawa shine yayi rauni baga yayi zalunci hatta tafiya ila amrillah fa in bagat ko kara ya je yayi neman wato bada sufari suke cewa komi ko yayi bacci rasa shine ya ji tausayi ya bada labarin wani aikin da yayi bayan ya mutu dan Allah waɗanga fi'illan suna da yawa ko ba su da yawa to kaɗan ne wannan shehi ya kawo su don ya nuna ma inda ya'un ne ka koma ka neme shi da ya'un in ka ga an rubuta madi amma mu a nan afirka akwai littafi na kanin shehu usman bin fodiyo abdullahi bin fodiyo da suke ce ma abdullahi gondu baiti dubu da wani abu ya rubuta cikin ilmu sarf sunan littafin hisnur rasim fi ilmi tasrif dan haka shi wanga kaɗan ne daga cikin abin da malam ya kawo in ka koma cikin wannan littafi sai ka iske azaf ninkin ba ninkin abin da ya kawo nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama turi Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah gafarta mu insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu zo sai mu dora akan waɗannan ayoyi da muka kawo wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh